بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da sha shida ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na tamanin da biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malam yana tattara mana hadisan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayani dangane da imani da kuma wasu kalmomi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kai tsaye a cikin waɗannan hadisai waɗanda yake bayyana cewa zahiri suna warware imani ko kuma musulmi yana kafin cewa saboda ya faɗi wasu kalmomi ko ya aikata wasu ayyuka sakamakon akwai wasu nassoshin waɗanda annabi ya faɗi da in aka ɗauke su aka haɗa da waɗannan sai a fahimci cewa akwai karo sai malamai suka fahimci cewa ba karo ba ne a cikin maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inna ma ana buƙatar a tsaya ne a yi wa nassoshin kyakkyawar fahimta don a fassara su fassara ta gari kamar yadda kullum nake faɗi waɗannan nassoshin sun shafi khawarijawa ne da murji'a khawarijawa su ne musulmi ne waɗanda wato mutane ne da ke kafirta musulmi kai tsaye da zaran ya aikata wani aiki ko ba ko ba su da nassin cewa wannan abin kafirci ne sai dai su dubi cewa to ai ga wasu makamantan waɗannan abubuwan da annabi ya faɗi cewa wanda ya aikata su ya zama kafiri don haka su ma sai su rinka kafirtar da ainihin musulmi da ayyuka makamantan haka wani lokacin kuma wasu nasoshin suke da su waɗanda suke hujja da su cewa ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi kaza to kuma gashi kai ka aikata kaza don haka ka zama kafiri na ɗaya kenan na biyu sai murji'awa murji'awa su kuma wasu mutane ne waɗanda suke sanya mutane ainihin wato su buɗe wa mutane ƙofar saɓon Allah da fatawar cewa tun da dai kai musulmi ne to duk abin da ka aikata ai babu laifi ai kai ka faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah ka ta gyara komai waɗannan nau'ukan mutane guda biyu duk batattu ne shine duk wanda zai kafirta musulmi ya halatta jinin shi da dukiyar shi ba dan kowa ba saboda ya aikata wani aiki wanda shi yake ganin cewa wannan abin kafirci ne ba tare da yayi bincike a cikin shari'ar musulunci ba wannan dan ta'adda ne kuma khawariji ne ya yarda da sunan ko bai yarda da sunan ba domin tun da ake barawo ba inda ya taba zuwa cike fam yasa shi barawo ne kusa wannan don haka khawariji ya yadda shi khawariji ne ko bai yadda shi khawariji ba ne mummunan aikin shi da muguwar aƙidar shi ita take bayyanawa don haka kamar da na bayyana a baya akwai khawarijanci a cikin aƙida shine kudurce kafirta musulmi saboda ya aikata wani aiki na mujarradin sabon Allah wanda yake bai kai ga kafirci ba wannan khawarijanci ne na aƙida akwai khawarijanci na aiki shine ka tashi ka kashe musulmi ko ka kona duke shi ko ka hallaka shi saboda kawai kana ganin ya aikata wani aiki wanda kai a wurinka kana ganin wannan kafirci ne wannan khawarijanci ne na aiki haka nan murji'anci akwai murji'anci na aqida shine a cikin zuciyarka ka kudurce cewa ma damar mutum ya faɗi la ilaha illallah to duk irin abin da zai aikata ba komai tun daga duniya har lahira la ilaha illallah ta wadatar da shi game da komai idan ka kudurce wannan a zuciyarka to kai murji'i ne idan ka rinka baiwa mutane fatawa ko kai kanka fatawa akan su je su aikata abubuwa ba komai ba dan komai ba saboda su suna da la ilaha illallah a baki to wannan murji'anci ne shi yasa gaskiyar lamari misalan da ne ta mana a baya waɗannan misalai haka suke ba mu da ja ko misqala zarratin akwai murji'anci na aqida a ƙasar nan tamu akwai murji'anci na aiki akwai khawarijanci na aqida akwai khawarijanci na aiki hakikanin al'amari waɗannan da suke cewa suna fada da gwamnatoci ne saboda gwamnatocin suna zalunci mu inda muka shigo ciki shine zaunar da su da muka yi muka rinka musu nasiha mu ma sai suka dankara mana kaulasa suka koma suna yakan mu in ba haka ba ba khawariji da murji'i idan suna fada iyakar abin da ahlus sunna yake yi kawai yayi kokarin sulhunta su in sun ki sai ayi abin da Allah yake sai a hadu a yake su gaba daya ina fata an gane gaskiyar lamari abin da ya shigar da ahlus sunna cikin fadan kenan in ba haka ba waɗannan sun ɗauki zafi suna ganin cewa wanda da ya ci haramu wanda da ya zalunci ya kafirta jinin shi ya halatta khawarijawa ne a daidai lokacin da su kuma waɗannan suke ganin to ai dukiyar ƙasa ce don sun ci ba su ne shugabanni a zamanin ba sai ne kuma kuma suna da malamai waɗanda suke tura suke musu umara suke musu dawafi suna da malamai waɗanda suke musu sauka suna da malamai waɗanda in sun mutu za su yi musu ainihin fiddawo duk waɗannan burji'awa ne muna faɗin wannan ba tare da wata shakka ko misƙalar zarratin ba don haka mutumin duk da ya sakaci saboda yana ganin falalar Allah ya saba wa Allah kuma yana ganin ba komai to murji'i ne mutumin duk da yake ganin cewa wannan musulmi la ilaha illallah shi ba ta da wani amfani tun da ya riga ya ainihin saba wa Allah to wannan mutum khawariji ne dan haka daidaituwa al'amari shine na farko karka sake kai zalunci duk zalunci haramun ne karka fasikanci don haramun ne amma ba za a kafirta ka don kai zalunci ba amma fa kuma ba za a ce ba komai ba dan haka kai azzalimi ne kai fasiki ne amma kana nan a musulmi ka tuba waɗanda ka zalunta ka bin musu da haƙƙinsu kai kuma karka sake ka kafirta musulmi don ya aikata zunubi balle ka kashe shi ko ka halatta dukiyar shi in kai haka kayi ta'addancin da in ka je lahira baka da hujja a wurin Allah wannan shine matsayin kuma ba ma shakka ko kaɗan wannan shine matsayin musulunci dama muna tsayuwa ne da tsayuwar da musulunci yau da izinin Allah a ƙarƙashin wannan jama'a waɗannan babuka da mala yake ta kullawa haƙiƙa ne ana son a karantar da mu hadisan ne amma ana so a bayyana mana yaya ya kamata a yi wa hadisan kyakkyawar fahimta sannan kuma don ka gane cewa har abada za a ci gaba da karantar da manhaji na ahlus sunna ana bayyana wa mutane fahimta ta sunna ta gaskiya ba wadda ta zarbabi ta wuce ba ba kuma wadda ta sassauci ta lalace ba don haka muslim sai ya ce babu tasmiyatil abdul abid kafiran babin da ke bayani akan kiran bawa da ya gudu a matsayin kafiri ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda zaka ji yanzu da dumi-dumi annabi ya ce duk wanda yake bawa ne sai ya gudu daga hannun iyayen gidan shi to ya zama kafiri ko ya aikata kafirci to tambayar ita ce shi ke nan yanzu idan kana da bawa sai ya gudu sai ka ɗauko wannan nasu sai ka kashe shi cewa ai ya zama kafiri ya rudda to shine malam zai fassara mana menene ma'anar wannan kafircin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi muslim yace haddathana ali ibn hujr bin sa'di haddathana isma'il ya ibn ulayya an mansur ibn abd الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول مسلم يا كربوانا حديثي دقما لمن شميسونا علي دان حجر السعدي المروزي shi ko yake cewa haddathana isma'il malam isma'il wa ba mu hadisi to sai muslim yace ya ali ibn ulayya wato shi ali dan hujr yana nufin isma'il dan ulayya an gane shi asalin malamin nan sunan shi ainihin isma'il dan ibrahim amma sai shahara ana kiran shi isma'il dan ulayya ulayya din mahaifiyar shi ce an mansur ibn abdurrahman daga mansur dan abdurrahman al-hudani kenan an sha'abi shi ko ya karɓi wannan hadisi daga ainihin babban malami al-imam ash-sha'abi amir dan shurahbil shi ko yake cewa an jaririn ko daga ainihin jariru dan abdullahi al-bajali annahu sami'ahu yaqulu shi ainihin wato sha'abi ya ji jariru dan abdullahi yana cewa ayyuma abdin ko ayyuma abdin abuqa min mawalihi duk bawan da ya gudu daga wurin iyayen gidan shi faqad kafara hatta warji'a ilayhi to ya kafirta har sai ran da ya dawo gare su qala mansur mansur ainihin wato da ya karanto wannan hadisi sai ya ce qad wallahi ruwa an sha'bi wallahi wannan hadisi ko an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wallahi wannan hadisin an rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma kun ga in ka ji yadda hadisin ya zo kaga a ciki ne ce daga annabi ba ko to annahu sami'ahu yaqulu an fahimta ya ji malamin shi yana cewa wato kamar maganar malamin shi ne malamin shi ke cewa ayyuma abdin abqa kana iya karantawa abqa kana iya karanta da abaqa dukkanin su lugogi ne waɗanda suke daidai sai dai malamai irin su imamun nawawi suna cewa a bakadin shi ya fi fasaha saboda yadda asalin ya zo a cikin alkur'ani kenan ina fata an gane eh qur'ani ya zo da wannan da yake cewa ainihin iz abaqa ila al-fulki al-mashhun a cikin suratu safat an fahimta jama'a saboda haka sai yake cewa duk wani bawa da ya gudu daga iyayen gidan shi faqad kafara hatta warji'a ilayhim har sai ya dawo gare su qala mansur sai malam mansur dan abdurrahman al-gudani sai yake cewa qad wallahi ruwa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi wannan hadisin an rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dai abin da yasa ban ce daga annabi ba kai tsaye ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة سيدي أنا بصرة نكي كامر أرويت حديث daga gare ni cewa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don dan yi bayani mai yawa taimaka maka wajen ka dan ƙara fahimta wato basra gari ne wanda yake cike da mu'tazilawa da khawarijawa to wannan malami Mansur dan Abdulrahman sai zo yana karantarwa a cikin jama'a da yazo yana karantarwa sai ya faɗi maganar Annabi a matsayin maganar shi bai ce daga Annabi ba yace duk wanda yake bawa ne ya gudu daga hannun mai gidan shi ko iyayen gidan shi to ya kafirta har sai ya dawo gare su to da koma daki ko masauki ko kuma ya ware wasu dalibai na musamman sai ce musu amma kun ga wannan hadisin an ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne amma a nan garin ku basra da ya zama gari ne na mu'tazilawa da khawarijawa to ina jin tsoron kar su ƙara samun hujja wanda yake za su rinka kafirta musulmi don haka sai na faɗi kawai a matsayin fatawata ko kun fahimta jama'a ma'ana tun wancan lokacin haka ake gwagwarmayar da su an fahimta ko yana tsoron yace daga annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zo ce to ala gafarta malam kana cewa a daina kafarta musulmi amma ga hadisin annabi yanzu kai ka karanta kai a wurin ka muka ji shi annabi ya ce duk bawan da ya gudu daga iyayen gidan shi to ya zama kafiri yanzu kana da shakka game da wannan kafircin in ba zai ce musu ai ba ma'anar hadisin ba kenan sai su ce to kai ma ka zama kafiri tunda ka ce annabi ya ce mumin yadda ka karyata magana annabi da karwai to kai ma ka zama kafiri yana fita sai ne ya kirfa mai makami in baka karanta tarihin musulunci ba baka san cewa dauki ba dadin da ake a yau a duniya wa tilkal ayyamu bane wa tilkal ayyamu ne mudawiluha bainan nas jiya ce take maimaita kanta ina fata an gano to saboda haka da ya gama karantar da hadisin da ya faɗi magana a hadi a jama'a da ya koma ya ware ɗalibai shine sai yake gaya musu cewa amma fa wallahi an ruwaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne inna ma na kyamaci in ainihin ce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne a Basra domin ka arwace shi daga gare ni bari ku ji abin da manyan masana suka ce wa ma'ana kalami mansur rahimahullahu hadha annahu ruwa aw annahu rawa hadha alhadisa an sha'bi an jarir mawqufan alaihi sha'bi ya ruwaito wannan hadisi daga jarir jarir a zahiri da shi mansur ya zo sai ya batse annabi ya ce sai kawai ya faɗi cewa kamar jariri ne ya faɗi yanzu shi kenan kamar ba hadisi bane kenan fatawar wani sahabi ce sun maƙala mansurun ba da riwayatihi iyahu mawqufan to bayan da ya gama ruwaito wannan hadisin a matsayin cewa maganar jarir ce sai kuma yace wallahi innahu marfu'un ila annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma fa wallahi wannan daga annabi ne fa'lamahu ayyuhal khawas ya ku waɗanda kuke alhawas wato da ya ware wasu ne wasu wararu na musamman alhadiru na waɗanda kuka halarci inda na karantar da hadisi yanzu da na ware ku kusan haka fa inni akrahu an usarriha bi raf'i bi raf'ihi fi lafz riwayati ina kyamar danganta hadisin karara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda na ruwaito shi fa yashi'a anni fil basra wannan hadisi ya yadu daga gare ni a Basra allati hiya mamlu'atun min al-mu'tazila wal khawarij wanda take tana cike da mu'tazilawa da khawarijawa mu'tazilawa sune ɗan tatsi ne khawarijawa kuma sune waɗannan ƴan boko haram da kake jin su da makamantansu to yace yana tsoron Basra tana cike da ainihin irin waɗannan mutane to kar ya zama su samu hujja allazina yaquluna bi takhlidi ahli al-ma'asi fi an-nari waɗanda suke cewa idan musulmi ya aikata wani saƙon Allah ko ɗan yaya na ɗaya zai shiga wuta na biyu in ya shiga wuta zai dawwama dindindin har abadan abidina ba zai fita ba to mutanen da ke faɗin haka a lahira kenan a nan duniya kuma sai su ce to wanda ya aikata wannan zunubi ya kafirta wal khawarij su ko khawarijawa yaziduna ala takhlid bayan sun yadda cewa wannan zai dawwama a wuta ko fa yahkumuna bi kufrihi kuma sai su hukunta cewa ya kafirta ina son ka fahimci kowanne irin zunubi khawarij fa suna kafirta mutum yaran nan san da suka fara jama'a ba irin dauki ba daɗin da bamu yi da su ba akwai wanda matar shi ce ta taba haihuwa cikin su matar shi ce ta haihu sai uwarta ta zo kula da ita yarinya ce karama shekara 16 ta haihu sai uwarta sai ta zo kula da ita sai suka samu labari surukar shi ta zo kula da matar shi da ta haifi jinjira za ta dan nuna mata yadda ake abubuwa sha ɗaya na dare suka gauwa suka zo suka same shi ina mai duburu a lokacin yau kusan shekara goma sha uku abin ya daɗe fa kai ne baka san san da abin ya faru ba abin ya daɗe shi yasa yanzu suna yin abubuwa wai saboda ɗan boko wawaye ne da yan siyasa wai sai suna cewa waɗannan abubuwan ina waɗannan yaran za su iya yi wallahi tallahi suna da training da sojojin Najeriya ba su da shi ku ɗauki wannan daga bakina sauran magana kuma ka je ka saurari kasar ɗinmu na baya ka ji sai an zo an yi ciniki za ka ji ta wallahi me ya faru sai suka ce mishi mun ji cewa uwar matarka ta zo ta zauna a daki tana da hadisi yace a ta ba ta hadisi ko aya yace a suka ce to muna jiran ka anan kofar gida shiga in bata baka hadisi ko aya ba to ka kore ta ba haka ba wallahi mun daina magana da kai ya shiga to inna eh kina da hadisi da yace ki zo ki zauna a wurin yake ta haihu to kai irin waɗannan ma suna ba fahimta irin wannan tambayar ne in ba don wawanci ba da jahilci sufahaul ahlam to ce to hadisi malamai ake zuwa ni ba malama ba ce ce a kina da hadisi cewa annabi ya ce in yarki ta haihu ki zo ki zauna ta ce to ai yarinya ce ta haihu ta zo ta nuna mata abubuwa ne ya ce to ta haɗa kayan ta fita sha ɗayan dare haka ya kaɗo tsohuwan nan ta fita tana kuka sannan fa suka haƙura suka je suka kwanta an ba haka ba to za a declare ɗin shi kafiri a wannan daren a kuma daina magana da shi kuma dan girman Allah da kake saurare na din nan ka je ka buga www.desertherald.com ka ji wa kunnanka kuma ka gane wa idanuwanka abin da suka sanya akan CD wanda wannan kamfanin jarida suka sanya akan website din su wannan irin abin su kansu yanzu ya fara damun su da ɗaya daga cikin su ya abu sai amirin su sai ce to ya kafirta ku bi shi ku kashe shi abin da yasa yanzu kuma wasu sun balle kenan daga ciki su kuma wasu sun kafa jama'atu ansarul muslimina fi biladus sudan ku ji irin waɗannan abubuwan jama'a da haka ne za a yi musulunci wane ya abu a ce a kashe shi wane ya iya kafirta ma'ana kawai fatawar mu tsakanin kafiri da kisa ba musulmi kuma yau wane yana musulunci gobe shikenan ya yi abu shikenan ya kafirta ma'ana kamar celebrating muke murna muke na'am duk wanda ya karatu a cikin aqida a cikin al-milal wan nihal ya san haka khawarij suke da haka suka yi ta kafirtar da sahabbai suka yi ta kashe malamai daga cikin sahabbai kamar da na faɗi shekaran jiya kai yanzu waye kai ka dubi kamar sayyidina ali ka bankara mishi kaulasa mutumin da manzon Allah ya dube shi yace Allah na son ka manzon Allah na son ka Allah ya yarda manzon Allah ya yarda kana son su ba wanda ya samu wannan irin jawabin daga bakin manzon Allah sai Aliyu amma ka ce wannan ya kafirta to kuma ba ya kafirta ba kuma a datse kanshi kuma suka datse kanshi sai na Ali to ka take tunani kuma daga cikin jama'an shi ne suka fito ya sa Ibn Abbas je ka zauna da su da me suke hujja za su kawo aya ne kawai shikenan sai su dankara maka hukunci a barbashin ta in ka ce musu ai ga wata aya ta ainihin bayyana kaza ba za ku dubi yadda hukuncin ba in baka karatu hannun malamai ba baka iya hada nasoshi kwakwalwar ka ma ba ta iya hasko wani nasisan da kake wata maganar kawai wanda ka rike za ka faɗi yanzu in ka je wurin wancan ka ga yato ka da warara kawai sai kai ma maza ka wuce saboda haka kun ji garin basra yana cike da ire-iren waɗannan mutane to su khawarijawa bayan sun ce mai saban Allah saban nan fa jama'a kowane iri ne ka aske mu khawariji zai iya cewa ka saba wa Allah to sai ce in ka tafi lahira zaka shiga wuta to bayan nan kuma fa to kai kafiri ne me yasa sai dubi nasoshi ai ga wasu nasoshi ma da manzon Allah ya bayyana aikata kaza kafirci ne aikata kaza kafirci ne to shi ma sai ilhaqin duk wani abun ka aikata to sai malam yake cewa su ainihin wato wal khawarij yaziduna ala takhlid khawarijawa suna kari akan cewa bayan ma zai dawwama a cikin wuta fa yahkumuna bi kufrihi kuma suna hukunci akan cewa ya kafirta walahum shubhatu yace suna da shubuhi suna da nassoshi da suke riƙewa an gano fi ta'alluq bi zahiri hadha alhadith game da makalkalewa da suke da zahirin wannan hadisi wa qad qaddamna ta'wilahu amma mun gabatar da yadda ya kamata a fassara wannan hadisi wa butlana mazahibihim bid-dala'il alqati'a da kuma irin yadda za a batar da hujjojin su da dalilai waɗanda suke yanke alwadiha waɗanda suke a sarari allati zakarna ha fi mawadi'a min hadha alkitab waɗanda ainihin muka ambace su a cikin wannan littafi qala an-nawawi rahimahullah Allah ta'ala al-Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi shi ya ambaci wannan magana to sai mu dawo inda yace faqad kafara duk bawan da ya gudu daga iyayen gidan shi ya kafirta mala yace taqaddama fil bab al-madi aqwalu ahli al-ilm fil ma'na al-murad bil kufr huna mun gabatar a babin da ya gabata cewa malamai suka ce me ake nufi da kafirci anan wa annal asaha annahu kufrun duna kufrin suka ce abinda ake nufi ingantacciyar magana kafirci ne wanda bai kai kafircin da ke fitowa daga addinin musulunci ba ma'ana aiki ne na kafirci walaysa kufran mukhrijan min al-islam ba kafirci ne da ke fitarwa daga musulunci ba illa liman istahallahu sai wanda yake ganin hakan halal ne duk musulmin da yake ganin haka halal ne to wannan shine kafirta shi ma sai in yana da ilimi akai so ba a kafirta jahilin da zai dubi abin da bai san hukuncin shi ba sai ce ba komai sai ka tsaya ka dube shi shin ya ma san abin tukuna bai san abin ba sau da haka sai ce ba komai sai a ce amma kai eh da ka ce ba komai mai hujja ka sai ce ayo ai ba komai kawai saboda jahili ne don haka ku kiyaye jama'a mas'alar kafirtawa ina gaya muku mu ahli sunna ba cewa muke fa ba a kafirta wanda ya kafirta ba amma mas'ala ce ta malamai masana waɗanda sun gogu a ilimi suna iya haɗa nassoshi da abin da ake kira waƙi yaya abin yake yaya wane ya yi shi shin wane ɗin yaya yake to ma damar ba a koya mutane irin waɗannan regulations din waɗannan ka'idojin ba to shikenan sai kowa ya ga cewa to ai yana da nasi shi ma bayan sai ga yana da nasi akan ka ne sirrin da yasa kowa ga rikicin musulmin Najeriya aka kasa ganewa kowa ya rike nasi ne kowa rike nasi ne ba wanda kawai zai ci tuwo ya koshi ne kawai ya faɗi magana zai samu wani nasi ya rike da za a je wurin malamai masana sai a ce kai kawo nassinka kai ma kawo nassinka malamai na dubawa ma suka tayi sai su ce to ai kai wannan abin da ka kawo ma ba nassi bane sai ka ce a me nassi sai su ce maka ai ga ma'anan nassi ma ko kuma kai ai wannan aya da ka kawo gaba ɗayan abin da ake magana ma ba ma wannan take magana ba ko kun fahimta jama'a yanzu akwai babban malami da ya rasu a garin nan ba da juma'a ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daga cikin ayoyin da yake hujja da su na ainihin wajabcin zakka gaba ɗaya ita ayar ba ma maganar zakka take ba to amma shikenan haka yake cewa ayar tana maganar zakka ne shikenan to sai zama yanzu kaga tunda ma ba maganar zakka take ba tana maganar tsaukin rai ne saukin zuciya yanzu kenan asali ba nassi bace to yanzu me nassi kenan a wurin malamai nassi a wurin malamai ita ce hujjar da ta daidai da abin da ake magana amma ma damar akwai sabanin fassara a wurin malamai ma to baka kiran shi nassi yanzu aka ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in yanzu wannan aya tana menene tana magana ne akan tsaida sallah to sallah kadai take nufi ayar ba ta nufin wani abu to yanzu sai ka ce wannan aya nassi ce akan tsaida sallah wajibi ne to sannan ne malamai za su saurari irin wannan hujja amma mutane ne kun je gargara sun koya muku karatun alqur'ani ko kuma ustazai yan kafet sun koya muku haddar qur'ani ka haddace galibin abin da ke rudar matasan nan kenan ai ya haddace qur'ani ya haddace qur'ani ala manhajiyya al-ilmiya ko ala manhajiyya at-taqlidiyya a Afirka hadda qur'ani ake kawai kaga mutum har ya kai ga rubuta shi ana ce mishi gangaran amma ko Fatiha ba zai iya maka tafsirin ta ba wannan hadda qur'anin ba ita ce irin wanda ake so ba haka kuma ustazai da kuka zo kuna rudar kanku yanzu sahabbai suka koyi ayoyi guda goma sai sun je sun iya karatunsu sun haddace sun koyi ma'anarsu sun yi aiki da sakon sannan sai a ƙara musu na gaba kama yanzu ustazu zai je ya matsa ya haddace qur'ani shikenan madadin ya sauri ya je koyi sauran ilmomi da za su taimaka mai wa qur'anin kyakkyawa fahimta shikenan sai je a bude mishi hula ya sa a gaban goshi sauran ustazai su ne mishi kirari ai ya hada hadda yana yawo da kwangwalelan kai kamar jangwalagwa da shi kenan matsala ta zo ta faru sai a ce to wani kai ne ka hada hadda ka hada hadda faɗi ka ba ba shi da bambanci da duwani jahili ba halin fikihin ne yana ɗauke da abu na ilimi ne amma bai san ilimin ba saboda haka hatta makarantu na hadda Qur'ani sai an gyara musu zama don yana daga abin da ya rubu waɗannan matasa ai malamin su ya haddace Qur'ani ai ya haddace Qur'ani ai ya haddace Qur'ani na'am dan haka wallahi dukkan ku da kuke cewa wai kuna sha'awar manhajin salafiyanci wallahi tallahi har arabiya sai kun je kun koya ya lugal arabiya take a wurin malaman salaf in ba haka ba kai digiri a harshen larabci kai digiri a islamic studies kana gabatar da digirin ka ko karatun ka sai malamai sai su ce ai shi kanshi wannan irin karatun ma bid'a ne ta ka ba ta kanka lokaci kenan saboda haka ku natsu da kyau mas'ala addinin musulunci ba mas'ala ce ta wai ana murna ne a fitar da musulmi daga addini ana munna ne na a rage adadin musulmi to sa'annan kuma wallahi sai kun yi a hankali wallahi ina faɗa muku sai kun yi a hankali kafin ka ankara za ka zama kane wasu maƙiyan musulunci ne aiki baka sani ba za a zo a turo maka wasu manyan alhazai ko wasu manyan 'yan siyasa ko 'yan boko su za su yi maka kaza su za su yi maka kaza su za su yi maka kaza da zaran sun ga bukata ta biya shi kenan sai su watse sai su baka wuri abin da aka yi wa yaran nan kenan in ba haka ba ka gaya min mutumin da zai tashi yana jihadi zai kafa shari'ar musulunci a ce bakin kafiri irin jarmaya husaini ko theophilus dan juma ko jeri gana su daukan mishi lauya su ajiye su kutun da guda su ce duk abin da ya samu wannan yaro a tsaya mishi ka gaya mini kana musulunci jarmaya husaini ya daure maka gindi theophilus dan juma ya daure maka gindi jeri game daure maka gindi amma fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah kiyaye dan haka sai malam yake cewa wannan ba ana magana wai bawan ya kafirta kafirci ya fita daga musulunci bane ana nufin butulci ne ina fata an gane الله ملوكتين سلكيتي وكا المسألة الأولى حديث جرير رضي الله عنه هذا تفرد به المصنف رحمه الله تعالى وأن حديث مسلم كده يرويتوش بخاري دي يرويتوش با بايا مسلم أبو داود دا نسائي دكا من سسر رويتوشي أمد دا الإمام أحمد دا أبو عوانا دا أبو معين دا ابن من دا دكا سسر رويتوشي الإمام البيهقي ما رويتونا حديثي المسألة الثانية الثالثة في فوائده منها بيان أن إباق العبد من mawalihi ma'asiyatun kabira abin da muke cewa shine bawa ya gudu daga iyayen gidan shi wannan sabon Allah ne mai girma tubabu muqtadiyatul iman min wujub at-ta'ati lahu wanda wannan yana kawo da ka'idoji na imani wanda imani ya hukunta kai bawa ne ka samu kanka halin bauta eh to wajibi ne kai wa ainihin iyayen gidanka biyayya da gurgurdo da bai saba addini ba وهذا هو وجه إدخال المصنف لهذا الحديث في أبواب الإيمان kun ji dalilin da yasa muslim ya kawo hadisin dan ya nuna cewa idan bawa ya gudu daga wurin iyayen gidan shi to ya kawo da ayyuka na imani amma bawa nufin ya zama kafiri kafiri irin fir'auna ko hamana ومنها أن الإباقة يعتبر كفرا وقد سبق أنه كفر دون كفر ما لن يكي تيوى قدو دباوة زي أنا كيرن شكافرتي ني أما أنا نفن كافرتي دبيكي كافرتي با وهو كفر نعمة الله تعالى عليه كافرتي ني نعمر الله مدعوك تنسركي gashi yana bawa yana mu'mini to sai ya rike wannan tsari ko wannan kabbara da ta haushi an fahimta kabbara da aka je garin su yaki kashe shi aka yi an kashe shi yana me yana kafiri ka gaya min a irin wannan halin wacce ce tafi zama ni'ima ya rayu a matsayin shi na mumini bawa ko kuwa ya mutu a matsayin shi na kafiri wanda yake ba shi da imani ya rayu a matsayin mumini bawa don haka in ka gwada halin da ba an kashe shi a ciki da halin da yake yanzu sai ka ce yanzu Allah ya mishi ni'ima to na daga cikin godewa wannan ni'imar shine ya karbi kabbara Allah har Allah ya kawo mishi mafita akai shi yasa ba ga nassoshi kullun suna kwadaitarwa game da ɗan tabawa kullun nassoshi kwadaitarwa suke akan haka ومنها أن قول منصور أن قول منصور بن عبد الرحمن ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة maganan Mansur da ya faɗi cewa na yi kyamar arwaici wannan hadisi da gare ni ne a nan a Basra fi ma kana alaihi salafu min tayaqqufihim wannan hadisin yana nuna yadda malaman farko suke da fadaka suke da lura wato kawai ba ɗan ma habba wa dabba bane ba kawai suna magana ne kwararar a'a sune suna auna a ina nake yanzu me zan faɗa yaya zan faɗi shi kenan wannan ya nuna malaman farko ba irin masu wa'azin ƙasa bane duk inda suka je wa'azi iri ɗaya ba su in suka dawo a garin argungun jihar Kebbi irin wa'azin da za su yi daban da irin wanda za su yi in suna Bauchi irin wa'azin da za su yi daban in suka samu kansu a garin Lagos da irin wanda za su in suka samu kansu a cikin garin Dutse jihar Jigawa ba dan koyi ba saboda yanayin mutane ya hukunta ka tsaya kai nazari yanzu a cikin suwa kake akwai inda in ka je gaba ɗaya yaran da ka saba yin wa'azi da shi ba da shi ya kamata ba ba dan komi ba saboda waɗannan mutanen ba sa fahimtar wannan yaran akwai inda in ka je kai sai ka lura ba kai ya kamata kai wa'azin ba sawan wanda yake bai kai ka karatu ba amma shi ya dace wa'azin shekara ka 27 Allah ya maka ilimi amma ga wani dattijo kuna tare da shi dan shekara 60 shi ma malami ne sai ka ga ka tara dattawa za a yi magana to sai ka miƙe sai ka yi yar takaitacciyar muqaddima sai ka ce to ka gabatar da malamin ka ne sai ka ba wannan malamin dama sai ya tashi sai ya magana domin a lokacin abin da za su duba shine mai za su duba abin da za su duba a kai ai almajirin wannan ne don su waɗannan dattawa ne da shekaru suke awo ina fata an gane to da ka fara magana suka ji kai za ka yi wa'azin sai ka ga ransu ya ɓaci to duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da mutane kamata su rinka tsayawa suna aunawa to malaman salaf suna da tayaqquf ma'ana suna da basira da wayewar kai wa tahaffuzihim da kuma kiyayewarsu min an yata'allaqa al-mubtadi'un bin nusus allati yarunaha fiha fima yu'ayyidu bid'ahum bid'ahum wato suna da taka tsantsan wajen fadin nasoshin da yan bid'a za su iya makalkalewa da waɗannan nasoshin waɗanda ke karfafa bid'arsu dan haka sai ka lura yanzu nan in na faɗi aya kaza ko in na faɗi hadisi kaza to shikenan dama su suna kaza to za su ga cewa wannan hujja ce eh to bari ga irin salon yadda zan kawo ayoyina ga irin salon yadda zan kawo hadisan malam sai ya ce wa haka la yan bari lil alim haka ya kamata ga malami an yakuna yaqifan ya zama a fadake mutahaffizan yana da kula la yanshiru min al ilmi bayna al awam ma fihi mutamassikan li ahli dalal kar ya rinka yaɗa ilmomin da a tsakanin jahilai waɗanda za a samu batattu su samu hujjar riƙewa wa in kana fi nafsihi haqqan ko da yake ko ilimin gaskiya ne fala yuridu an-nusus allati zawahiruha tu'ayyidu afkarahu kai ya rinka kwararo nasoshin da a zahiri za su rinka karfafar tunanin ire-iren waɗannan shi yasa lokacin da waɗannan yaran suka taso fa dukkanin mu da mu da su malam Ja'far sai da suka ɗibi kasusuwan mu suka rinka mana rabbi suna cewa tufka da warwara a wuri kaza mun ce kaza a wuri kaza mun kawo hadisi kaza yanzu kuma mun zo mun warware wannan abin mun ce ba haka ba duk sai da suka rinka yin haka saboda mai wai yanzu suna son su kama mu da hujjar kanmu ne akan abin da yake mun dawo muna warwarewa yo in ko qur'ani kai haka zaka iya samun irin wannan a wani wuri Allah madaukakin sarki sai ce kaza a wani wuri kuma sai sake cewa kaza innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta Allah ya ce wa annabi zaka shiryar da wanda ka so sallallahu alaihi wa alihi wasallam walakin Allah yahdi man yasha Allah ke shiryar da wanda ya so sai kuma gashi ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wallahi kana shiryawa zuwa ga hanya mai kakkiya to yanzu ne aka samu kenan zahiri tibka da warwara amma an ka je wurin malamai sai su ce maka ba ma'anar abu to amma qur'ani to haka hadisi an tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rajul yamassu zakrahu mutum ne namiji ya taba azzakarin shi sai ya ce alaihi wudu ya saki alwala wani wuri kuma sai aka ar-rajul yamassu zakrahu mutum ne ya taba azzakarin shi sai yake cewa falashi alaihi babu komi akan shi can ya ce wanda ya taba azzakarin shi ya sake alwala nan kuma ya ce babu komai in ka zo wurin malamai za su ce maka ga ma'ana abin babu rudani amma in ta kife fa in ya dauki wancan shi kenan sai hujja da shi in ya ga wannan kuma sai ya ce kai jefar da shi sai saboda haka ilimin nan ba wai kawai lugar larabci ce ka iya karanta harufa ka iya tada baki ba a'a zaka iya fassara nasoshi ire-iren waɗannan ba ka ganin when it comes to laws a boko in aka ce an zo dokoki sai a ce a je a nemo lauya lauyan ma wanne ne ya zama specialist a constitution sai ka ji an ce this is a constitutional lawyer wannan lauyan ya kware ne akan fassara dokoki da tsarin mulki na ƙasar wannan lawa ne akan commercial wannan lawa ne akan civil a nan ya fi kwarewa don haka aka zo dambarwa sai a ce ana neman interpretation amma ba haka ba the constitution of the federal republic of nigeria duk dan boko zai iya karanta shi ya fahimta amma an ka karanta an ka je kai wata fatawar sai ka ji lawa ya ce maka a ba haka bane ce me yasa sai ya ce maka ai ka ga nan wurin eh to ba za ka fahimce shi ba sai ka buɗo nan to duba abin da aka ce anan to kai san da kake magana nan baka san da nan ba tunda ba fitanka bane ko kun fahimta jama'a to jama'a balle qur'ani wannan constitution wasu karti ne ba suka zauna kawai wasu su ma mashayata ba wasu masu fitsari a tsaye ba sa sallah suka rubuta shi amma yana da masana a sai qur'ani ne kawai da zaran mutum ya iya lugar larabci shikenan sai je haddace shi sai fassara shi kuma sai ya ce ai malami ne ai ya hada hadda da haka shikenan ya hada hadda ya ta halatta jinin musulmi ya ta halatta musuluncin musulmi so da haka ku rinka lura da abubuwan nan wallahi ilimi daban da karatu to karatu zaka iya zuwa ka yi shi ka same shi ka saurare shi a kasar amma ilimi wallahi sai ka je ka zauna a gaban waɗanda suka san shi kuma sai ka yi hakuri ba za ka ɗibo kanka cewa ka so kwana kaza zuwa kwana kaza ne kake so abu ne sai in ma Allah ya ga dama tukuna amma wani ya yi ya yanke shawarar to shi fa kafin nan da azumi to sai ya zama malamin tafsiri kai sai ma an ji shi a gidan rediyo to tun da ya yanke wannan shawarar to no going back to duk yadda za a yi ko sai yayi tafsirin nan bana Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka kun ji malam yake cewa to lalle malamai su sa ido su rinka lura akan haka wa ala zalika bawwaba al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab al-ilm min sahihihi fa qala babu man khassa bil ilm qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu bukhari ya kulla babu yace babin da ke bayani akan malami ne ya ware wasu mutane banda wasu tsoron kar kowa in aka zo aka faɗi a jama'a ya kasa fahimta ma'ana in kana wa'azi in kana tare jama'a kana karantar da su to ka samu wasu waɗanda ɗawa biyu uku sai ka ware su sai ka karantar da su ilimi na musamman me yasa saboda a cikin ilmomi akwai ilimin da yayi zurfi idan ka zo kana karantar da shi a wurin wa'azi ko a cikin jama'a ba za su fahimta ba to amma akwai ɗaliban ilimi waɗanda su kuma za su iya fahimta to sai ka ware su kun ga hatta waɗannan abubuwan ba su cika bayyana a ƙasashenmu ba shi yasa yau shekara ashirin da biyu da na kafa makarantar nan jama'a wa'azi muke yi a jama'a muna tara mutane ana wa'azi ana tafsiri ana ƙawa'idi sai na ce to na kafa makaranta yanzu za a ɗauki ɗalibai ba abin nan malamai rabbi suka yi kai suka ce ba su taɓa je a musulunci a ce wai a ware wasu za a karantar da su wai a ce wai in kai ba dan makarantar bane an hana ka zuwa nace dan ba su yi karatu bane aka ce ai malamai ne nace eh akwai malamai a Najeriya ba su yi karatu ba na malanta a Najeriya politics ne alimin bila ilmin ko fata an gado amma malami ya ce bai taba jin an ware wasu to shikenan yanzu nan kai ka zo ka zaunar da mutane a masallacin kasuwar sabon garin Zaria an yi sallah azhar ka fara karantar da su ilmin mustalahul hadith ko ka fara karantar da su na hawa sarf to waɗannan ilmomin ne a lokacin muka zo muka ware muke karantarwa amma da Allah ya wa ɗawansu a lokacin gyaɗar dogo wata rana ya leƙo ajin kashi gari sai ga shi ya zo ya shiga da karatu karatu sai ce to gaskiya malaman nan da ke suka ba su ma san me ake karantarwa ba yace to shi aikin shi ne zai kewaya su haka irin abin su a zariyar nan Alhaji Audu Gurgu gashi na yana sai da agogo malami ne a na na an cikin kaso sabon gari ya rinka bin su gida gida yana cewa wallahi yara ne wani yaro yayo karatu ya zo na karantar da su amma kun ji na ce muku yara ne to wallahi ku ya kamata ku zo ku koyi karatun nan in ba haka ba za ku samu matsala nan gaba a garin ka sai suka ce mishi to alhaji dai ya ji yaran nan sun ruda shi yanzu ma yana ganin ma ba wanda yake da karatu sai yaran nan yace wallahi gaskiya nake ga muku to kai bai yace ai shi tuni ya buya shi ba dan haka kafin a wata wata shi yake fara zuwa ya zauna a tsakiya ya mummike kafar shi kawai ya baza littafin shi shikenan ba ba ba abin da ya shafe shi wallahi na iya tuna jab da rasuwar malam hudu ce kaji da shekara biyu ya taba zuwa ya samu muna karatu yace kai dan garin nan ne nace sosai kuwa a yana nace nan anguwar nan aka haife ni yace zai zo ya same ni ya zo ya same ni ni da shi mun yi wasu maganganu waɗanda sai dai in ce Allah ya gafarta mishi wa lallai sai na gaya muku abin da nake so in gaya muku shine lallai a musulunci akwai ilimi mai zurfi to sai a ware wasu ana karantar da su to akwai kuma ilimi da yake sama sama wannan za a iya baza shi ga kowa yanzu ban girman Allah ne kake tunani ka zo ka tare gap din A2 duk ɗalibin da yazo zai shiga da yan geography da mathematics da yan Hausa da yan Arabic da yan economics duka ka ce zo su taru a wannan hall din sai ka zo ka fara koya musu engine maths wato wani mathematics ne na injiniyoyi sai ka zo ka tara su me kake tunani wanda yake arabic me kake tunani wanda yake hausa me kake tunani wanda yake geography ina ruwan shi da injin maths ka ruwan shi ba zai fahimta ba an fahimta zama amma sai ka bar kowa ya tafi department din shi wannan department din shine gurgurdan abin da zai iya ko abin da aka ga mishi zai iya to wai abin da suke so ga littafi ne nan muna karantawa jama'a fatwal hamawiyatul kubra wannan littafin jama'a a wuri na ni na dauka saboda saukin shi ne a cikin jeren gesu na saka shi ina karantar da shi ina sharhi amma na rantse da Allah yau shekara biyu ko uku ana karatun akwai wanda yake bai wuce wata guda ba yace sannan ya fara fahimtar littafin kuma wai shi din ma yana daga cikin waɗanda aka ware ne na musamman ake amma yace sai kwanan nan ne ya fara fahimta ma me littafin ke cewa amma fa kullum nazo farkon karatun zaka ji na ce ibnu taymiya an rubuto mishi tambayoyi ne game da alagafa ta malam ayoyin da Allah yake magana akan siffofin shi da sunayen shi me ma'anarsu hadisan da annabi ya faɗi game da sunaye da sifofin Allah me ma'anarsu me malamai suka ce kullum sai na maimaita manufar da ta sa ya rubuta littafin sannan in muka zo sai in ce to nan ya gama kawo ayoyin zai fara kawo hadisan to nan ya gama kawo hadisan yanzu zai fara kawo maganganun malamai amma duk da haka yake cewa wallahi bai wuce wata guda bai fara fahimta ina aka dosa da kake tunani wannan littafin in ba shi muka sa anan saboda haka ku kiyaye dole ne a ilimi a ware wasu ana karantar da su don su zama su ne fitattu nan gaba a wannan fagen yanzu za ka je ka ga an ɗibi ɗalibai waɗanda za su karanta medicine sai ka ga su wuce su goma ba amma an kata ɓangaren wasu karatu sai ga an ɗibi guda sittin me yasa saboda waɗannan su goma ɗin nan su ake ganin cewa insha Allah ta'ala nan gaba za su zama likitoci to amma idan hamasa da zafin kai yasa aka dauka kowa ma yazo a koya mishi likita kowa ne zai cancanta a koya mai likita su da aka diba din nan wani sai kaga ya kare likitan yara wani likitan mata wani likitan ido wani likitan hakuri wani likitan fata to me yasa a musulunci ba za a yi wannan ba a'a akwai amma mun samu wasu ƴan takife ne waɗanda wai su suke ganin kishin addini a zo a karantar da komai a cikin jama'a a'a ba ɓoye ilimi ake ba anna ana tsoron kada ruɗani ya shiga cikin kwakwalwarsu ne shi yasa bukhari ya kulla wannan babi ya kulla wannan babi sai ya ce ana yin haka ne don su jama'a waɗanda abin bai kai gare su ba ko ba za su iya fahimta ba kar su ruɗe ثم أخرج بسنده عن علي قال sannan sai kawo hadisin Ali sayyidina Ali yana cewa haddisun nasa bima ya'rifu ku karantar da mutane abin da za su iya sani atuhibbuna an yukazziba Allah wa rasulahu kuna so a ƙaryata Allah da manzon shi ne ma'ana in ba ku karantar da su gurgurdan abin da kwakwalan su za su iya fahimta za ku iya faɗin wani abu sai ce ƙarya ne kuma abin gaskiya ne amma tunda bai fahimta ba kawai sai ce ƙarya ne ina fata an gamu وأورد أيضا حديث معاذ رضي الله عنه حين قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أخبر به الناس فيستبشرون فيستبشرون وترانا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم هيتي duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah yana mai gaskata abin da ya faɗi na la ilaha illallah to zai shiga aljanna da mu'az ya ji wannan sai ce in je in gaya wa jama'a qala la sai manzon Allah ya ce a a la tubashshirhum kar kai musu bishara fayattakilu sai su je su dogara da cewa sun faɗi la ilaha illallah sai su ta aikata barna kaga kenan ashe lokacin da zaka kawo nasi sai ka dubi in ka faɗi wannan nasu yaya mutane za su fahimce shi an fahimta jama'a za su mishi kyakkyawar fahimta eh a'a za su gaza fahimtar shi ko kuma to kenan sai ka saurara ba koyi ilimi bane maslaha ce ilmiya diniya Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة a cikin wannan riwaya jariru dan abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk bawan da ya gudu to alƙawarin Allah ya sauka daga gare shi ma'ana alƙawarin Allah a nan shikenan ya halatta wa kanshi duk abin da ya same shi idan har ya je wani abu ya same shi to nan kuma babu ruwan Allah da wannan abin da ya same shi ina fata an gani gashi al-Imam al-Qurtubi yake cewa aizimmatul imani wa ahaduhu وخسارته إن كان مستحلا للإباقي فيجب قتله بعد الاستتابة لأنه مرتد وإن لم يكن كذلك فقد خرج عن حرمة المؤمنين وذمتهم فإنه تجوز عقوبته على إباقه وليس لأحد أن يقول بين سيده وبين عقوبته الجائزة إذا شاءها السيد ويقال برئت من الرجل أو برئت من الرجل معناه da aka ce dinnan alƙawarin Allah ya sauka daga gare shi ma'ana darajar da mu'mini suke da ita na ka aboke su to shi yanzu ba shi da wannan darajar in mai gidan shi in ya kamo shi to zai iya kama shi ya doke shi amma in ko yana ganin cewa yin hakan din da ya halal ne wato bauta ƙarya ce ya halatta wa kanshi yanzu gudu ya je kuma ya zauna to wannan malam yace kai tsayewa wanda ba iya kashe shi kenan a wannan matsayi Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da malai kawo wannan kuma sai sake cewa haddathana yahya ibn yahya akhbarana jarir an mughira an sha'bi qala al-imam ash-sha'bi yace kana jarir ibn abdullah yuhaddithu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam jarir dan abdullah ya kasance yana ba da hadisi da ya samo shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi yace idza abqa al-abdu idan bawa ya gudu lam tuqbal lahu salatu ba za a sake karɓar karban wata sallah ta shi ba har sai ran da ya dawo ya kuma tuba daga abin da yake duk waɗannan nasoshi suna nuna mana gaskiyar cewa musulmi in yayi laifi ana hukunta shi kuma ana kama shi da hukuncin laifin amma ba a zarbabi idan ya gudu duk sallar da ya ba za a karbe ta ba ina ma'anar haka da zai gudu in yayi sallah azhar to ba a karbe ta ba sai Allah madaukakin sarki ya kama shi da laifin wannan sallah ko ba yayi ta gaskiyar lamari nauyi bai sauka a kan shi ba kuma ba a karɓi sallar ba to in ya tuba yawa zai yi idan da sauran lokaci dole ne ya yi ta idan da sauran lokacinta dole ne ya yi ta me muke nufi da inda sauran lokacinta shine a ce ya gudu ne karfe ɗaya na rana sai ainihin aka kamo shi karfe uku na rana to kaga ya riga ya yi sallah azhar a hanya inda ya gudu to yanzu wannan halin azhar da ya yi ta ne a halin yana gudajjen bawa to sallar ba ta ba kuma ba a karbe ta ba don haka yanzu da ya dawo ya tuba sai ya sake yin wannan sallah azhar tun da akwai lokacin ta amma wannan maimaita tan da zai fa ba maimaitawa ce da fuqaha suke cewa ainihin wato ta mustahabi ba dole ne yayi ta saboda can da ya sallar yayi ta ne a matsayin bata ba ta ba Allah maraukakin sarki ya kiyaye babu bayani kufri man kala mutarna bin nau'i babin da ke bayanin irin kafircin da ke da ke ga wanda yace tauraruwa kaza ta yi mana ruwa an yi mana ruwa da tauraruwa kaza wannan kalma kalma kafirci ce to wanne iri ne wannan kafircin shine imamu muslim zai bayyana mana قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب نعم بالكوكب نعم wannan hadisin muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna yahaya ibn yahaya at-tamimi an-naisaburi almajirin imamu maliku ne yaje garin su yaje yaje madina ya karatu amma garin su ɗaya da imam muslim da dawo shi ya karantar da su muslim muwaffa qala shi ko yace qara'atu ala malikin na karanta maliku yayin fassara an salih ibn kaifana daga al-imam salih dan kaifana malamin imam malik ne duk malaman imam malik in ka je ka karanta littafin ibta'ul musaf birjam al-muwatta ma'ana imam suyuti yayi tarihin su kaf da malaman imam malik da duk waɗanda suka rawaito hadisai a ciki to duk wanda kaga an ce malamin imam malik in dai ya rawaito hadisi a muwatta to zaka samu to wannan salih dan kaisana na ɗaya daga cikin su an ubaidullah ibn abdullah ibn utba daga ubaidullah dan abdullah dan utba dan mas'ud ina fata an gane shi ko yace an zaid ibn khalid al-juhani daga sahabi zaid dan khalid al-juhani abu abdurrahman kenan qala yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam salatu as-subh manzon Allah yayi mana limancin sallah asuba bil hudaybiya a hudaybiya hudaybiya din wuri ne dab da ainihin wato inda dab da makka yadda hudaybiya take da da da makka jama'a kamar zariya ce nan da wurin nan da hausawa muke kira matara sarki ko kuma kamar zariya in ka shigo Kano da zabi ina fata an gane haka hudaybiya din take har yanzu tana nan wuri ne inda mutane na zaune salatu subhi bil hudaybiya fi isr as-sama'i kanat min al-layl wato bayan ruwan sama da aka yi da daddare an yi ruwan sama ne da daddare to daga yawa wa annabi ya musulmanci na ainihin wato abin nan sallah asuba falamman sarafa lokacin da annabi ya sallama aqbala ala nasi sai ya juyo fuskanci mutane fa qala sai ce hal tadruna ma za qala rabbukum kun san me ubangijinku ya faɗi sakamakon ruwan saman nan da aka kun san abin da Allah ya ce kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su suka sani qala sai ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun Allah ya ce to an yi ruwan sama da daddare bayina wani ya wayi gari yana mumini wani kuma ya wayi gari yana kafiri fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi Allah madaukakin sarki yace wanda duk ya wayi gari da ruwan sama an yi da daddare ya ce wannan ruwa salama ce da rahama Allah fadhalika mu'minun bi wannan yayi imani da ni kafirun bil kawakibi yayi wa taurari tawayewa kafirce musu cewa babu wata tauraruwa da take yin ruwa wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza amma wanda yace tauraruwa kaza da kaza ita ce mana ruwa fadhalika kafirun bi to kaga wannan ya kafirce mini mu'minun bil kawkabi yayi imani da tauraro cewa tauraro ne yake yin ruwa ina fata an gane to yanzu wannan irin kafirci da Allah madaukakin sarki yake fadin cewa wanda yace an yi ruwa ne saboda ainihin wato tauraro kaza tauraro kaza to ya kafirce mini shin kafirci ne kafirci irin kafircin da ake danganta ga Fir'auna da Hamana malamai suka ce eh matukar ya faɗi da irin yadda ake faɗi a jahiliya wato a jahiliya asalin ita wannan kalmar kalmar jahiliya ce a jahiliya ne aka gaji cewa muturna bil kawkabi kaza wa kaza wa kaza to wannan irin tunanin na jahiliya idan irin shi ne mutum ya ɗauko to lallai wannan kafirci ne domin a jahiliya ba su yadda cewa Allah ne yake ruwa ba iya aqidar da suka kudurce kenan cewa tauraruwa ce take ruwa ina fata an gane shi yasa idan suka samu kansu a wani hali na rashin ruwa to daga cikin su akwai waɗanda zaka ga sun je gidan shuri ko gidan tururuwa ko wani abu makamancin haka sun je suna wasu raye-raye da makamantansu sun je bauta ga wannan tauraruwa domin ta musu ruwa to idan musulmi a yau ya kudurce cewa ba Allah ke ruwa ba tauraruwa ke ruwa to wannan ya kafirce kafirci irin na Fir'auna da Hamana amma in irin kawai yadda mutane suke faɗe ne kawai yace kai wannan wata na August yana ruwa to idan irin wannan kalma ce ya faɗi bi mujarradin ta baki amma shi kanshi a zuciyar shi ya san cewa Allah ke ruwa wannan ba za a kafirta shi ba sai dai a ce ya daina faɗin kalmar domin kalmar kalmar kafirci ce ina fata an gane wannan shine hasulin sharhin da malamai suka yi wannan hadisi na afu wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi kamar da muka ji gashi Muslim ya rawaito sannan an samu daga cikin malamai Imam al-Bukhari ya sake rawaito shi a cikin al-Adab al-Mufrad Abu Dawud ya rawaito shi haka nan al-Imam an-Nasa'i kamar yadda ainihin Imam Malik Abu Wafa ya fitar da shi al-Imam Abdul Razzaq as-San'ani ya fitar da shi a cikin littafin al-Musannaf haka nan al-Imam al-Humaydi a cikin al-Musnad Abu Awana da Ahmad da Abu Nu'aym da al-Imam at-Tabarani da Ibn Manda dukkan sun fitar da shi al-Imam al-Hafiz al-Baghawi ma ya fitar da shi a cikin littafin shi Sharh as-Sunnah insha Allah ta'ala mune wa jama'a al-Bushr nan da dan lokaci kadan ba da jima'a ba wata uku zuwa biyar da ikon Allah karatun Sharh as-Sunnah zai dawo kamar yadda muka faɗi tun wani lokaci da muka kaddamar da karatun yau kusan shekara goma sha muka zo kuma aka sake kaddamar da shi wani lokaci insha Allah ta'ala yanzu tun dabarul hadisi ta samu maqarrar wato matabbatar ta dindindin da izinin Allah to karatun littafin sharh sunna zai dawo Allahu akbar al-imam al-hafiz al-baghawi al-mas'alatu as-sabifa as-salisa fi fawaidihi منها بيان أن قول مطرنا بنوع كذا وكذا كفر ينافي الإيمان wannan hadisi yana bayyana mana cewar tauraruwa kaza ita ce ruwa tauraruwa kaza ita ce ruwa to wannan kalma ce ta kafirci wadda take kore imani wa hadha huwa wajhu irad al-musannif rahimahullah ta'ala lahu fi hadha al-bab dalilin da yasa musulmi ya kawo shi a cikin kitabul iman kenan cewa wannan kalmar tana kore imani ومنها تحريم الاستمطار بالكواكب wannan hadisi yana nuna mana haramun ne a nemi shawarwar ruwa a wurin taurari an fahimta jama'a haka al'adar da mu koma gaba a nan kasar Hausa idan aka samu kai a halin rashin ruwa sai maza su sa kayan mata mata su sa kayan maza a zo ana ainihin kalmomi na kafirci da jahiliya ana rawa ana halilu ka ba mu ruwa mu sha dan sarkin ruwa halilu mai rigar ruwa halilu ka ba mu ruwa mu sha halilu mu sha mu yi alwala wai mun tabo jahiliyar ne shi yasa kaga duk mun iya wannan shigantaka wallahi jama'a ina yaro wanda aka yi akwai wani shine shugaban tafiyar ai mun na wuce ina da yaro na tsoho yana daura zani yana cewa Allah nan ba da gaske aka yi ba ba zai kawo ruwan nan ba Allah yana nan shine shugaban tafiya ne yanzu ya zama tsoho na wuce shi nan bakin randa mu gaisa su ne direbobin jahiliya Allahu akbar alhamdulillah da Allah ya shirye da mu ومنها طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر wannan hadisi yana nuna mana malami ko limami ya halatta ya jirho wa ɗaliban shi tambaya ko da kuwa tambayar ba abu ne mai sauki a gano ta ba su dan wasa kwakwalwa domin ya binciki ilimin su kun ga wannan ka'idar sai yanzu ne turawa suka gano ta zaka ga ana shirya mata lecture note a FCE da colleges of education da faculties na education cewa yana daga cikin hanyar ilimi in ga zaka karantar da ɗalibai wani abu mai muhimmanci sai ka fara gwada su ta hanyar tambayar su in ka kawo musu shi a matsayin tambaya suka wasa kwakwalwa mai yiwa a samu wani ya gano kowa kuma dukkan su kasa ganowa to da ka zo zaka faɗa abin zaka kowa ya gaggawa rikewa sai yanzu bature ya kawo haka amma ka ga yana daga cikin Islamic education system da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa minha wujubi shukrillah azza wa jalla ala inzalihi al-matar sannan wannan hadisi yana nuna ainihin a gode wa Allah a duk lokacin da Allah ya saukar da ruwa idan ruwan sama ya sauka ayi godiya ga Allah musamman ya sauka ya faru lafiya kalau saboda ruwan sama yana tahowa da abubuwa waɗanda yake kiyawar ubangiji ce kawai take zaunar da duniya lafiya bayan saukar ruwan sama saboda kaga ruwan sama yana tahowa da me da habaru abu na farko kenan to Allah ya taba halaka wasu da habaru ruwan sama yana tahowa da tsara kwaran kwatsa Allah ya taɓa hallaka wasu da kwaran kwatsa sannan ruwan sama yana tahowa da walƙiya Allah ya taɓa hallaka wasu da walƙiya ruwan sama yana tahowa da ruwan shi kanshi ruwan Allah ya taɓa hallaka wasu da shi ruwan sama yana tahowa da iska Allah ya taɓa hallaka wasu da iska to sai suka zo gaba daya me kake tunanin ba dan tsaro Allah ba ai ba aka tafi an tafi kenan an fahimta jama ka ji aka yi tsawa sai ka ji gaba a ina ka ɓoye a gida ko to gidan ma yana rawa kaga ashe da shi kanshi gidan sai ya zama makami akan kan ya ruso to amma rahma Allah to duk sanda ruwan sama ya sauka sai ayi godiya ga Allah wa minha tahrimu nisbati ni'matin min ni'amillah ta'ala ila ahadin min ibadihi wannan hadisi yana nuna ainihin haramun ne bayan Allah ya wata ni'ima a zo a danganta ga wani bawa daga cikin bayin shi la malak muqarrab wala ila nabiyyin mursal ba daidai bane a danganta zuwa ga wani mala'ika da ke kusa da Allah ko wani annabi wanda yake manzo wala ila waliyin ko zuwa ga wani waliyi aw ayyi makhluqin kana ko kuma zuwa ga wani abokin halitta kowane ne haramun ne ruwan sama ya sauka a fahimci cewa mala'ika jibril ne wannan ruwan sama ko kuma annabi wane ne ko waliyi wane ko kuma wata halitta ce kamar yadda bakan gizo yake fitowa sai kuma kaji an ce ya tsotse ruwan Allah ya nufi ruwa bakan gizo ya tsotse je ka duba ka ga menene ma bakan gizo tukuna shi ma bawa ne daga cikin bawan Allah wata halitta ce kawai da Allah madaukakin sarki kan tsara ta ko kun fahimta kuma scientists ma yanzu suna iya nuna maka bakan gizo kai kanka yanzu a haska maka cucula ko wuta a zo a ratsa wani abu sai ga bakan gizo ta fito a ɗakin ka so ba Allah bane don akwai kuma masu bautar bakan gizo da ya fito sai su sujuda ba za su daga ba sai ya bata subhanallah fala yanbaghi lil muslimi idha hasulat lahu ni'ma an yaqula hadhihi mimma a'tani shaykh fulani bi halatta ga duk wani musulmi wata ni'ima ta samu gare shi yace ai shehi wani ne ya bani ba bal yansibuha ila khaliqiha ya danganta wannan ni'ima zuwa ga ainihin wanda ya halitti ita ni'imar wani mabtul wa bihi kathirun mimman ya'taqidu bil awliya wal mashayikh al kibar nisbatu zalika ilayhim malam yake cewa na daga cikin musiba da yau da yawa wasu suka fada ciki ita ce kudurcewar da suke da waliyai da shehunnai manya akan danganta musu wasu albarkatai da suka samu gare su yanzu wani dan siyasa yana nan ya gina katafaren masallaci a garin nan waɗancan suka zo waɗannan suka zo da ya tashi sai ba waɗannan to shine sai waɗancan suka koma suka ce to shikenan ya gina masallacin ya hana mu eh to zai tsiyace kwanan nan to shikenan kuwa ana nan sai gashi an zo an yi gwamnati ba a bashi komai na mukami ba abubuwa dai sun sauya mishi shine sai ɗaya daga cikin su ya fito har a wurin tafsiri yana cewa a to mu na wasa ne ba nan yaje muka addu'a ya samu ba to ai ba shi nan yanzu kuma da muka juwa mishi baya ya ga abin da ya faru kaga yanzu shehi yana ishara ne a fakaice su suka yi mishi ya azurtu kuma su suka yi mishi yanzu ya tsiyatu to duk wanda yana daga cikin shirka jama'a Allah ne kaɗai ke iya azurtawa Allah ne kaɗai ke iya talautawa wallahi duk duniya a soka da arziki in Allah ya yi ka talaka ne to dukiyar duniya ba ta kare a kanka kuma ba za ka yi arzikin ba haka kuma in Allah ne sai ka da arziki duk duniya a sa maka takunkumin tattali wallahi tallahi sai ka rayu to saboda haka in ka kudurta haka shikenan duk wani wanda zai maka barazana wallahi ya gama barazanar shi ba abin da zai same ka na tsiya amma galibi mutane saboda sun kudurce waɗannan abubuwan to sai kaga da zaran dan wani abu ya faru shikenan sai ga ya koma yana makyarketa ko dai saboda ya saba wasu wani ne ko saboda ya wasu wani laifi kaza ne ba wanda ya isa ya azurta ka ko ya talauta ka ko ya baka ko makamantan haka sai Allah madaukakin sarki na haka fa'iwa ajdabatul ard aw haslat amradun fil balad yatadarra'una bid du'a fa idza azala Allah zalika anhum qalu hadha min shaykhina al fulani aw laula shaykhuna lama hasala lana hadha sai ga mutane in an samu fari ko cuta ta faɗo gari kaga suna ta roƙon Allah da zaran cutar ta ka kuma sai kaje suna cewa shehin muwana ne ko kuma wannan abin ta hanyar shehin muka samu aw kana timra'a ahaduhum aqima ko kuma matar wani ba ta haihuwa thumma razaqaha Allah ta'ala waladan minha aminha qala hadha min shaykhi sai ce ai ta hanyar malami na ne بل كثيرا ما نسمع منهم من يقول لأي أمر كان إن أراد الله وأراد شيخنا سيكون هذا الأمر ما لا يترك سورة داما ما سنجي سنة سوى إن الله ينفي كذا كما شيء ينفى تونا أبن ذي كسنشي وإلا فلا أنك وبا هكذا توبا هكذا بل بلغ الأمر ببعضهم ألا يشرك شيخه billahi ta'ala bal yufridahu bi nisbati al-ashya' ilayhi kai wani ma ba yana hada shehin nashi bane da Allah yace Allah ya kaza shehin shi a'a sai ya ware shehin nashi kadai shi yake abu fa yaqulu sai yace in arada shaykhuna kaza fa sayahsulu lana idan malamin mu ya so kaza to abin zai same mu wama ashbaha zalika ba makamantan haka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma ma aksar ghaflati kaseerin minan nas gafalan mutane ta yi yawa wa hadha min ghurbatil islam wannan na daga cikin bakuntan musulunci yanzu wannan maganar da muke yi tana ta farfasa zukatan da yawa daga cikin mutanen da suka kudurci haka to amma ana kiyaye janabar tauhid ne ana kiyaye tauhidi ne tauhidi shine dawanta Allah da bauta dawanta Allah da biyan bukata dawanta Allah da neman bukata komai Allah ɗaya ne akai to duk abin da ya zama Allah madaukakin sarki kadai yake yin wannan abu ko ake mishi to in ka hada da wani kai shirka in ka ware Allah ka bar wa wannan to wannan shirka kuma ita tafi kowace girma mala yace faqad abal kasiruna ila aljahiliyyati alula da yawa mutane sun koma jahiliya ta farko bal ila ashab kai wasu ma sun koma jahiliyyar da ta fita da tsanani wa atam ta fita da makanci min haka ma ashartu ilayhi anifan wa hadha misdaq qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya gaskiya da yace bada al-islam ghariba wa sawa'udu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba annabi yace addinin musulunci ya fara bako kuma zai koma yana bako alherin Allah ya kai ga waɗanda ake ganin su baki abinda wannan hadisi yake cewa shine lokacin da annabi ya zo da addini sai aka rinka jin abubuwan da yake faɗi baki ne a bautawa Allah shi kadai eh a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu nan duk allolin nan 360 na kan Ka'aba ya ce a bautawa Allah ɗaya yanzu nan gumaka da Allah kowa yake da su a gidajen shi a matsayin Allah duk a dawo a bautawa Allah da kai wannan abun mamaki ne ma sami'na bi hadha fil millati al akhirah mu a cikin addinai iyaye da kakanni mun taba jin irin wannan karatu ba in hadha illa shay'un yurad wannan dai wata manufa ce ana so ne a rugurguza duk addinai kawai addini da ba zai yiwu ba to haka duk abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam sai sun kalle shi a matsayin bako lokacin da annabi ya zo da umara da aikin hajji a lokaci guda shine tamattu'i ko kuma kirani a cikin watannin aikin hajji sai suka ce wai wai wai wai ai wannan mutum ya in ya dawo mutuwa zai ko kuma in ya wannan haka suka canfa abin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ritsa yatsun shi yace dakhalatil umratu fil hajj hakaza ila yawmil qiyama umara ta shiga cikin hajji haka har zuwa tashin alkiyama to sai wani dattijo waɗanda sun shawo jahiliya sai ce to ya manzo Allah ka karantar da mu addini kamar yau aka halice mu kenan yanzu ma bai kamata mu lura da duk wani abu da muke ba kawai mu ajiye komai to haka a yanzu idan ka zo kana bayyana abubuwan da su ne addini abin ya zama bakon abu ina fata an gane abin ya zama bakon abu shine ne wannan abin shirka ne to ba daidai bane a yi shi idan ka hau website na BBC har yanzu suna da hoton Timbuktu wanda suka je suka ɗauko inda waɗannan matasa 'yan Ansaruddin suka je suna rushe gubbare babu gubbare a musulunci babu wani kabari da ake gina shi fiye da ƙasar da aka haƙo a cikin shi babu a musulunci haramun ne idan kuma an yi shi dole ne a rushe shi a bar shi daidai da yadda asalin kabari ya halatta don haka abin da suka yi daidai ne babu shakka game da haka ko misalan zaratin ba su kuskure ba BBC kuma ta ɗauko hoton gaba ɗaya www.bbchausa.com sun ɗauko rahoton da komai da Hausa da hoton har da matashin ana hira da shi sai kuma gashi an sa wakilin waɗannan kaburbuka yana bayani cewa to an fa sanya wa tumbuktu wuka a wuya za a yanka ta duniya ku zo ku cece mu amma tumbuktun nan garin malamai ne wani babban malami ne aka yi a garin al-imamu sheikh ahmad baba a tumbukti gurgu ne ya kabarantar da ɗalibai ya gina makaranta ya tara littattafai tun ana mahtutat yana daga wuraren da yau ake da littafai mahaƙoƙa da waɗanda duk duniya babu kamar su matasan nan ba su ƙona littafan nan ba wannan kamurmuka da aka yi musu abin da ba daidai ba su suka rusa suka ce a ci gaba da sallah a masallaci a ci gaba da karatu a makarantu to in ka je haka aka yi kabarin dan hodo shi ma abin da ya wajaba kenan a yi abin da ya wajaba kenan a yi kuma za a yi shi ma ko ba daɗe ko ba jima insha Allah saboda waɗannan abubuwan ɗan hodiyo ya yi faɗa da su ka je ka ga me aka yi akan kabarin ɗan hodiyo gini aka yi akan kabarin ɗan hodiyo haramun ne sannan in ka shiga ciki kuma an kawo wani kyalle an kewaye duk waɗannan abubuwan haramun ne wajibi ne a gusar da su malam Musa Luku Allah ya saka mishi da alheri da yazo wa'azi ya ce ba daidai bane sai aka fito aka ce ya zagi shehu sai ɗauko littafin shehu ya karanta ya ce gashi shehu ne ya faɗa malamai ku fito ku ce na zagi shehu shehu ne ya faɗa ya ce gashi gashi kar ayi haka abin yake duk lokacin da kuka samu iyayenku malamai ko to ku rike wuta kar ku sassauta ko kaɗan karatu kuna sassauci game da karatu to shirka za ta zo muku sai a bar ku da alfaharin ku ne jikokin wane amma kuma ku ne tsantsar mushrikai sai da haka ku kiyaye abinda malaman sunna suke shine karantar da ƴaƴansu suke su musu wasiya su ma su karantar dan haka ku je ku ga gidan Muhammad bin Abdul Wahhab da kuke zage shi Muhammad bin Abdul Wahhab yau shekara 200 da wani abu har yau ƴaƴan shi da jikokin shi su suke limancin Arafa me yasa saboda an rike wutar karatu ba a sassautawa da sun sassauta sun koma suna cewa mu ne ƴaƴan malam mu ne iyalan malam ayya ramar ya lalace amma da suka rike wutar karatu fa sai ka ga yaro dan karami shekara shi 27 sai ka ga an ce ya gama PhD shekara 30 sai ka ga an ce professor ne sarki ya tabbata ga Allah sai ka an ce huwa min ali sheikh jinin Muhammad bin Abdulhab ne jikan shi ne ba karatu shine abin da suka fadanta lalle a rike wuta to ku kiyaye Allah shi ke tsara mutane amma Allah yana da hanyoyin tsari to daga cikin hanyoyin da zaka bi Allah ya tsare ka game da tauhidin ka game da imanin ka kai ilimi amma in ka zauna da jahilci tunanin mu ne ƴaƴan wane mu ne jikokin wane to a wannan lokaci za a samu kun lalace ne da ku dace bane ko kadan ku hujja da kanku shi yasa kun koma kuna hujja da shi yasa ka je ka saurari lacca ta da na sanya mata jihadin dan hudiyo ba hawan daushe bane a daidai lokacin da suke murna cewa kakansu ya cika shekara 200 da yin jihadi sai suka fito suna sukuwa da dawakai ana ta kada kada ana roraye shine na gabatar da lacca awa hudu da rabi na sanya mata jihadin dan hudu ba hawan daushe bane cewa ba haka kakan kuye ba ga yadda kakan kuye neman ilimi yayi ya wada ilimi ya aiki da ilimi shine jihadin ba wata rana da dan hudu ya tashi ya ce yau ku zo za a kaddamar da jihadi a'a karatu yayi ilimi yayi yana rada addini da aka zo za a hana su yace wa su Bello da su Abdullahi ku tashi mu kare kanmu da suka tashi suka kare kansu shine wanda ya faru 1804 1804 da suka kare kansu shikenan sai suka ci gaba da karatu amma kowanne ya karanta tarihi abinda yake tunani wai dan godiyo ya tashi ne rana tsaka kawai ya tashi ya fara kakkashe mutane dan godiyo wa'azi yake karantar da mutane yake yi aka tashi aka yi fatawa cewa sai ya daina aka tashi aka ce ɗaliban shi sai su daina sanya ɗagaggen wando su daina aske su daina su daina barin gemu matansu su daina sanya hijabi da sauransu suka ce dan me aka ce to an yi fatawa duk inda aka gansu ma a kashe su sai suka ce to shikenan ku tashi ku kare kanmu to wannan ya zo daidai ne da 1804 to lokacin da ta zama 2004 ta zama shekara 200 kenan shine aka yi bicentenary to waɗannan bukukuwa da aka yi sun saba makarantar da karantarwar ɗan godiyo da kamata ya a ce a taru a yi nazari yanzu ne tarihin ɗan godiyo waɗanne ayyuka ɗan godiyo ya yi yawo ya kai ga yin wannan abin to yanzu wannan matsayi ne ƴaƴa da jikokin ɗan godiyo suke don haka na zauna na tsara lacca rubutacciyar lacca ce na zo na gabatar da ita da Hausa duk da tana nan rubuce da larabcinta da Hausa ne ita sannan na sake koma na juyo ta da Hausa nace kuma in Allah ya so duk da bai san cinarin ya wuce zan samu rana komai daren dadewa nace insha Allah zan je Arewa House a gidan Sardauna zan je in sake gabatar da lecture a Kaduna insha Allah tana nan rubutacciya a wurina da turanci ba dan gobe dan ne hakikanin dan hudu fa ba san yadda ya da'awa shi ba kawai abin da aka dauka wani matashi ne ya tashi kawai yayi ta yaki shikenan yace ya dasa fulaki sun zama abin a'a malami ne kawai yana karantarwa to sai sai ga cewa in suka bar wannan malamin yana karantarwa to a hankali fa jama'a za su fahimci karatu shi to su kuma su ba wa jangwarzo yumfa yakubu na fata suna ganin akwai hadari kenan ga mulkin su domin suna zalunci suna fasikci suna ta'addanci a cikin mulkin su kuma sun samu malamai waɗanda suke legalizing suke justifying suke halatta musu haka dan hudu ya zo yana wa'azi ya ce ba daidai bane to sai su ga akwai hadari ya ci gaba da yin wa'azin shine suka yi kokarin hana wa'azi akwai hadari a samu wasu sun bambanta da nau'in sutura da nau'in shiga to sai su ga cewa to kawai a yaki waɗannan mutanen dan hudu kuma dama ya zauna cikin shiri don haka suka tashi don haka jihadin da dan hudu yayi jihadi ne ad-difa'i jihadi ne na kare kai daga afko musu da akai da so gama kare kansu haka dan shi ya faɗi bello yace sai mahaifina ya tara mu yace to dama fa mu ba yaki muka zo yi ba addini muka zo yadawa amma sai aka yi kokarin hana mu don haka tunda mun kare kanmu to mu ci gaba da yada addini dan hudu mu ci gaba da karantarwa to amma wani abin da yake dauka tun farkon rayuwa dan hudu har karshen ta yaki akai tai ana yakin ne zai karantar da wadannan abubuwa ana yakin ne zai zama tun daga Benin Republic har zuwa Cameroon har zuwa East Central Africa duk yana da almajirai karantarwa ake yi daula ce aka establishing ilmiya ta ilimi to amma daula islamiyya ba ta zama established ba ta kafuwa dole kuma sai an samu ma'aikatar tsaro saboda wani yana nan yana ganin barazana ce in aka koma ana yin musulunci ya kanta kenan yana ganin barazana ce ga rayuwar shi barazana ce ga abincin shi barazana ce ga irin kullakullan da yake yi to don haka in ya taso to sai a tayar mishi sai a buge shi to in aka buge shi kenan kai sai a ci gaba da yin addini amma ba wai a dauki cewa titir da yaki za a fara da yaki za a kare ba da'awa ake yi jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka gaskiyar lamari jama'a waɗannan irin abubuwan da suke faruwa yau a wuraren kaburbuka da irin waɗannan tawassuli da ake da shehunnai ko malamai to ba musulunci ba ne wajibi ne musulmi su basu a koma ya zama Allah kaɗai za a fuskanta duk abin da ya same ka in kai tuntuɓe ka ce Allah subhanallah amma kar kai tuntuɓe ka kira wani shehi ko annabi ko aljani ko mala'ika wannan shirka ce wajibi ne kuma ka tuba ka bari to amma kun ga san da annabi ya fara wa'azi in yi wa'azi haka sai a ce a ba za a nemi taimako wurin aljanu wurin kaza wurin kaza ba to wannan wani irin addini ne haka a yanzu ma sai a ce to yanzu kai sai abin da ka yarda da shi kawai za a faɗi sai ka ce a ai kai ma ka ce kai musulmi ne eh to me yasa ba za ka rinka faɗin Allah ba duk wata ta burzar kowa ya yarda da Allah kuma kowa ya yarda a roƙi Allah kenan yanzu an haɗa ana roƙon Allah gaba ɗaya kai ya haɗu to amma da ka kawo roƙon shehunne da waliyai fa mu musulmi ba mu ce ban yarda ba to tun ba mu ce ban yarda ba kuma ana neman haɗin kan musulmi ne to janye abin da zai jawo rikici a tsakaninmu a yi abin da yake kowa ya yarda da shi kowane musulmi ya don aka yi tuntuɓe a ce Allah a ce subhanallah a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma a gamza tuntuɓe a faɗi sunan wani ko annabi ko mala'ika ko aljani ko wane ne wannan kuma al'ummar musulmi ba su yarda da shi to tunda zai kawo sabani a janye shi mana ko kun fahimta jama'a to amma sai kaga an ce to wannan sabon addini ne yanzu ana cewa shugabanni ba su da daraja kenan a ko kun fahimta jama'a dan haka bada al-islam ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba manzon Allah yace alherin Allah ya kai waɗanda ake ganin su gharibai ne baki ne sannan wa minha istihbabu an yakula inda nuzul al-matar مطرنا بفضل الله تعالى برحمته an so ruwan sama ya sauka sai ka ce wannan ruwan sama falala Allah ce da rahma Allah ta same mu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am تنبيه ذكر في الفتح أنه يستنبط من هذا الحديث أن للولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله آه تعالى كذا قال قرأت بخط بعض مشايخنا وكأنه أخذه من استنباط النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أما قال ربهم وحمل الاستفهام فيه عن الحقيقة لكنهم فهموا خلاف ذلك ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله قال الجامع عفى الله تعالى عنه هذا استنباط عجيب فأين هو من, آه من الحديث وعاجب منه سكوت الحافظ عليه بل توجيهه له إن كان هذا العجب العجاب قال بعض المحققين معلقا على قوله ينسبها إلى الله تعالى ما نصوا هذا خطأ وقول على الله بغير علم فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك بل عليه أن يقول إذا سئل أما لا يعلم الله أعلم كما فعل الصحابة انتهى فهو تعقب جيد وتمسألة تدى ابن حجر يكاوت كن فتو الباري شوى وين أكسى مبو ججا ولي wanda ya dahu a cikin walittaka to wannan in ya dubi wasu abubuwa kawai zai iya ainihin danganta su ya ce waɗannan abubuwan daga Allah ne kuma shi ibn hajar ya ce haka na karanta wasu daga cikin malaman da suka rubuta sai ya ce to kamar nan ya ɗauko wannan maganan ne daga lokacin da annabi yake cewa sahabbai kun san abin da ubangijinku ya faɗi sahabbai sai suka ce a'a Allah ne da manzon shi suka sani to kamar wai wannan ce hujja to shine malai yake cewa to wannan abin mamaki ne ma'ana lokacin duk da aka tambaye ka abin da baka sani ba kawai ka ce baka sani ba amma ka dubi wasu abubuwa kawai shikenan sai ka danganta wa Allah da manzon shi wannan ba daidai bane wato ire-iren waɗannan abubuwan su ne in ka karanta littafin talbisu iblis da ainihin ibn al-jawzi ya kawo asalin abin da ya batar da wasu daga cikin mutanen da ake kira mutasawwifa ke in ba haka ba mutasawwifa sufanci ya fara bayyana ne a ƙarshe ƙarshen zamanin sahabbai a farko farkon zamanin tabi'ai mutane ne sai da duniya ta lalace sai suka koma gefe guda ba sa shiga cikin lalatar menene laifin wannan babu laifi to amma ana nan sai suka fara kauracewa karatu da ilimi sai suka fara ba da tukuru game da ibada to ta nan ne kuma sai shedan ya bullo musu don haka ma damar ka bauta wa Allah baka da ilimi to abin da zai biyo baya wasu abubuwa waɗanda ba addini ba sai su rinka juyo maka a matsayin addini ne ana nan ana nan kuma sai maganganu da wasu ayyuka sai suka fara fitowa ka je ka karanta littafin ainihin at-tabaqatul kubra ta sha'rani da kuma littafin talbis iblis ka gwada irin waɗannan dafan ka ga irin abubuwan da ke ciki za ka gane cewa babu shakka dukkan mutanen da ke son bautar Allah ko to su kaunaci ilimi kamar yadda suke son bautar Allah ko fiye da haka shine zai zama musu alhismur rasul ma'ana ita ce za ta zama musu garu mai karfi da izinin Allah wajen kar su fada cikin abubuwan da ba daidai ba Allah madaukakin sarki kiyaye ba haka sai mutum ya zo yana faɗin wasu maganganu sai ya ce ai waɗannan maganganu su sufaye su suka san ma'anarsu a ce a to ai waɗannan wannan magana ta saba wa shari'a sai ya ce a ta saba wa shari'a amma bata saba wa haƙiƙa ba sai ya ce dan haka akwai shari'a daban akwai haƙiƙa daban sai a ce to mu abin da Allah ya ce mana a cikin alqur'ani summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha shari'a Allah ya dora mu akai dan haka shari'a muke bi sai mutum ya wata muguwar magana sai mutum ya wani mugun aiki sai ce a ko ba ku fahimci abin bane saboda ko kuna bin shari'a ne shi kuma yana bin hakika ne to mecece shari'a mecece hakika ma damar duk abin da ya saba ma shari'a to ayi watsi da shi ba a da bukatar shi المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بالكفر في الحديث كما يبدأ عينهم كتتونا جماعة أتكين أصل وانشان حديثي وحكا تتونا واتكي أتكين عينهم وانا حديث ما مي أكي نفي دا كلمة كافرتي دا منظر الله صلى الله عليه وسلم هيتي إن أكا وعودري أن يلوان سما سيباي وهي وعودري وكافرتي ونكما وعودري ينا مؤمني za mu tashi akan wannan matsala in an zo karatu insha Allah ta'ala in muka karasa tattauna ta sai a ci gaba da karatu Allah ya taimaka na malam na'am na'am na'am na'am babu laifi wannan bincike ne kawai wato masu ilimi na yanayi